الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يوم التلاق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙadar haɗurinmu a markas ahalus sunna wani jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha bakwai ga wata na rabiul awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu. a darasi da ya gabata mun tsaya a cikin surta gafir ayata sha biyar yawan sha Allah za mu tashi ayata sha shida bi izinillah kahin nan akwai 'yan tambayoyi na harko yana cewa kana da ko zakara a gidanka wani ya kawo kazai shi don samun iri ko wata dabba dai ya kawo don ya sami iri a gidanka zai iya baka wani abu ka amsa eh annabi sallallahu alaihi wasallama nasi qarraba khalqum ya haramta dirabul fahal da abin za a yi barbara a biya haramu ne sai dai in kiwo ne kamishin na baka ladan kiwo kuran sai mai maganar daga shekara nawa ne yaro zai fara sallah ko a kashe masallaci a nasi da ya zo na magana murun bisalat da sab'in ne ku harawa yara umarni da shekara bakwai wannan bai dace bai sa abin masallaci ko a gida magana ko masallaci wani wani abu ne wanda a cikin sallah ne magana zawa masallaci in kuwa ya ce ya sallah kenan kuwa zai zo masallaci tun daga shekara bakwai daga nan kenan aka dora wa uba ko uwa tarbiyya na zawa da yaro masallaci dan daga nan zai fara shekara bakwai ce ai yace in sun kai shekara goma a bige su a ba su dan kashi na ladabi wannan shi shekaru da aka dora wa uba ko uwa kula da sallar yaro duk da ka na yaro ya gana ya ana iya amma umarni na sanar umarni ka yi shi ne shekara bakwai amma akwai yaro kama a sami abin abin daban kuma yaro kasa haka ma yana iya sallah amma da magana umarni na cewa umarni ne zai yi shi ne shekara bakwai Allah taimake sai magana ta a sati da ya gabata magana da muka yi ta masu cin kuɗin gwamnati wato idan mutum ya riga ya yi mai shari'a musulunci ta tsarawa mai cin kudin jama'a yan uwa cin kudin jama'a mai cin kudi ko wani wakili ko dole wannan da aka bashi wata amana shi ba yanke mai hannu ba yanke hannu akan cin amana an bashi ba yanke mai hannu mai zuwa ya dira ɗauka wani wuri a boye sai kira da a yanke mai hannu a shari'a musulunci shi wannan tanadi da yake gare shi na duniya akwai na lahira tanadin duniya don da ya ci kuɗi na jama'a irin wannan na amana ta jama'a inda muka bayani dai daga sama dai har ƙasa gaba ɗaya don aka ba dukiya ta jama'a ya ci tashin farko wannan dukiya da ya ci ta jama'a nawa ce za a kama shi duk abin da ya mallaka ko da gidan shi ne za a sayar da a mai da kuɗin jama'a duk abin da ya mallaka shara shi ta ifilasi a musulunci shi aka halatta yin wantare irin wannan ya ci kuɗin jama'a an kama za a sai da a nan babu laifi ma ka sai wannan wantaran a nan ya halitta ka sai wantaran wanda ya ci kayan jama'a ka saya ka mallaka ba laifi bane wannan ba laifi bane ba kenan a kama kayan shi a ifilas amsin shi ta ifilas annabi ya haka nan a kama a sai da kayan shi a gida mutane a cikin mutane kenan ba laifi bane ba za a kama kayan shi da abin da ya mallaka ko da gidan shi ne za a sai da a mai da kuɗin jama'a wani matakin na biyu wannan wani ɗin jama'a ko mun mukamin shi har abada ba shi ba ba shi mukami bai ƙara takara balle a ji a basa shi kenan ya kuma da giri ya zama nawaki shi ne hukuncin shi a amshi dukiyar shi a amshi kayan jama'a duk wanda ta kayan jama'a haka ne ka'ida a amshi kayan shi in ma mai na sai da biya jama'a an babu abin da aka samu shi kenan saura ya bari lahira amma na nan a amshi kayan abin da aka samu kuma a hana shi bashi mukami ko kaɗan umar bin khattab ko da tuhuma ta zo akan munahuci akan amana ko tuhuma ta tabbata kanka to bai ƙara baka mukami hudda ka kuma zai wannan shine abin da shari'a ta ajiye sai na lahira iyayewa kasan abin zamani iyayewa anan aboka ko kuwa an irin gindi dai ka juya ka juya ka hoto to lahira Allah ta nadi ga dimmicin amana annabi sallallahu alaihi cewa man sta'amnahu ala amalin fakatab min khayta fama baqahu illa ja illa kanu gulul yawm qiyamah yati bi yawm qiyamah sai duk wanda muka ba wani aiki na jama'a fakatab min khayta fama baqahu ya koye daidai da allura fama baqahu daga allura abin da ya sama ta kana gulul yati bi yawm qiyamah kaman kungiyar mai gulul sata cikin kayan jama'a ce gobe kiyama zai zo da wannan abin a ɗauke gobe kiyama ta filin kiyama Allah zai suranta wannan abin da ya ci kuɗi ne dolar ne sefa ce naira ce katkat ce da abin da ya ci Allah zai suranta abin a ɗora mai aka wallahi haka nabi ce zai da gobe kiyama don abin a ɗore ya ɗora aka tun a filin kiyama zai zo don a ɗauke ana ganin shi ɓarawo wannan shi ne a filin kiyama idan dama wuta ce haka ne ce wuta ce dama sakamakon muna wani kiyama ina aboka ya kare ka ko kai dan migindi ne a can akwai inda babu aboka ya ce annabi ya ce kenan idan an shiga wuta za a halici wannan amana yadda ya ci ta a duniya an mene ne haka za a suranta wannan abun a sa can kasan wuta a ce bawan Allah ina amana da kashi ta jama'a hudota zai ce ya Allah kiyama ce a can alahira ne a duniya ne sai ba ce ko naira ko kaza ko dolar ko katkat ko na abu da ya boye zai ce babu su duniya ta ta yi Allah ce a bata ta yi ba akwai saura sai Allah ya halittu wannan abin da ya ci na amana a suran ta shi yadda yake a duniya in kuɗi ne in mine ne ya tuwa can ƙasar jahannama a ce ya ka ɗauko annabi ce zai ɗauko wannan ruwa ta inganta ka ba na wa abin zai ingantacce zai je can ƙasar wuta ya ɗauko na ba ka hau da shi ya shu ya zo bakin wuta zai wuta ya silbi ya kuma can ƙasa annabi ce haka za a tawa mutum amana jama'a wannan shi sakamakon mutum kuɗin jama'a mutum kuɗin gwamnati a duniya gata a amshe kayan bai ƙara takara ba ƙara bashi mukami na amana jama'a kuma in gidan shi ne ya sai da abin amshi kuma jama'a kuma ga ta lahira sai mutum shirya ma kanshi Allah sa a tuba da kayan Allah sa a mai da kayan jama'a shi ne mai alkhairi Allah ta yi bismillah
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء Allah yawon labarin mashar ma'ana filin kiyama kamar ga abin nan a gabanka ya ce a wannan rana mutane ko halittu gaba ɗaya ga suna a wuri guda da mutum da aljani da mala'ika Allah zai zauwa ta musamman ce ga suna a hili guda gaba ɗaya ba mai ɓoyuwa kowa a hili ta tagariya ya ce la ya hafa alallahi minu shai ga sunan ba wanda yake ɓoyewa kowa a hili ƙarara kun babu wani abu da suka yi zai ɓoye ma Allah komi a hili karara za ga ta rayuwa a na hakikati ya daga rayuwa ta hakika yau mutum da sara'ir za ga kowa a yanda yake a nan duniya ne muke kallon duhu mutum ya kallon shi kallon duhu a duniya ya na hauki iya ba sani ba daga shi an tayya can kowa a hilin kiyama ta hilin kiyama da siffar in na kware ne siffa ta kware in na banza ne siffa ta banza haka take rayuwa akan haƙi kowa ga shi a hili ba abin da ke bayuwa halin ga bai bayuwa kowa haka ta shi Allah subhanahu wata'ala bayan ya kashe kowa da komi shi kadai ya saura ya tambaya liman al-mulkul yau a yau ina wani mai iko daga mai unguwa har zuwa shugaban kasa mai unguwa ma jikiya da mulki ko to ina wani mai mulki a yau ba amsa ba kowa Allah kashe kowa alamar tafsir na ce anan ne bayan Allah ya wani mana cikiya uku neman mulkul yau zai mai dama kanshi jawabi lillahi wahid al-qahar mun shi gaba da yau takar da anan an baka Allah baka dan wani abu eh zai baka wani abu daga cikin mulki amma jarrabawa a baka da a hilin kiyama a hatta da magana motsi yan ba karamta ligide da an baka an baka ikhtiyar an baka zabi ka bada ko ka hana ka je ko kakka ji amma ka zaɓi amma a lahira hatta motsi magana baka ya ci i komi ya kuɗa amshe ga Allah amshe komi daga hannu komi daga hannun kowa shi ke yin abin da ya sun abu ya koma hannun gaba ɗaya miji gaba ya tattara koma ga Allah Allah zai mai da kashi jawabi cewa lillahi wa hadal qahar mulki gaba ɗaya tattara ya koma ga Allah makaɗaici ko mai rinjaye abin abin da ya sun babu da shiga ƙarshe ne Allah ce اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
الله يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم أولا رانا ذا ساكا ما قوة ري abin da ta aikata ne la zulma da yau a yau babu zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ranar kiyama yadda za ka san wai Allah bai riga mu kowa zalunci kayan a fara da mutane zana ce za a zo za a yi sakamako kiyasi kisasi tsakanin dabba kundume da mai kaho annabi ce sai an musu hukunci gaban kowa dabba a duniya mai kaho ta tunguji mara kaho bata abin ramawa bata abin ramawa to sai a fara da su a gabanku a kawo dabbobi a wa mara kaho kundin kenan a mata kaho tara mutum guzo wannan dabba ce halitta ce biyar mukallafa ba a mata kalin ba ta da doka irin taka an ce a ta mana tsakuwa da ji tsoro wannan dan ka san abin da daga nan ma ka san ciki tsorowa daga nan duk wani azalimi ciki tsorowa na Allah nabi mu labari ne adalcin Allah a wunin kiyama bai zal kowa ya asa kama kowa ko bi annabi ce hatta dan wuta amma dan wuta ne bai shiga wuta da haƙƙinka bai shiga wuta haƙƙinka ya arama ya huta je dai an rage mai da dan wuta ɗan wa mutum gudun zalunci ɗan wa ce aka ce hikimar Allah izar Allah ta da kiyama kai ta san Allah ne hikima ne ina kowa ta anan duniya balle kowa din da shi kai ba matalaka ba hatta gwamnati zan hannun za a zo kana gwamnatin ma wani saboda mulki ya kashe ka aka zama gwamnati ne ko sai kashe ka saboda mulki saboda mulki sai kashe ka amshin mulki ko ma wani bala'i ne ko ma wani zalunci ma da ya sha mulki ko kuma wani zalunci da kamata ba ya ma zalunci da ya samu mulki ko an haka nan ko kashe gaba kasa ya kada ya maka gana a kashe ka ko ma wani zalunci to da talaka da bai ga kowa an wa a ce yanzu mutum kurin wani zai zo ka nemi kudin ka tara ka sha wahala ya lallabo waje ɗan kudin ya kashe ka ya ɗauki kudin ta yi shi nawa kai ya kashe ka duke ya doke a bar ya bar magata kan ba komi ko ya kashe ka dan wani zin da ba kiyama shi kenan ta banza ke nawa ya ta banza an ƙare na ɗan wani akwai kima da akwai kima ta daba kiyama shi ke ta banza kurin ya tarfi ɗanka ya kashe ka shi ke a banza ci tuke haɓa kai makasar mara kima na mutum wani ƙarhi ne yi ka kurin don iya mulki ya kama kai ma wata shari'a ko a fashe dukiyar ka ko a mazalumci a ka bayan da ka iya kun ta kai ci wani zai kira da kan shi ko ba wani abu ne kira na ka tambaya ta yanzu yanzu ya ce malam wani abu ne ya dame ni wani muka yi irin mu'amala da shi ta kuɗi suka bace kuma wani abu ne ba ta kun suka bace ya ce na ce a kawo arihe mun shi kurin arihe mun shi bai san magana ko arihe ne shi ya ce yanzu shekara biyu arihe ba zai magana ba kurin kun ce arihe shi kuma gare shi maliki gare shi kun ce ta arihe shi kuma yanzu abin ya dame shi ya zai yi ya ce abin da za ka yi na farko ka je ka nema tun da rayuwar shi iyali maka shi ne kun ba wani harkota a juna mutum abu ya yi maka ba kuna da dabu kiyama ne kuna ɗan wato ka ke na irin wannan zalunci iya da yawa irin wannan kana kallo a cikin mutum kurin a kashe mutum zalunci a kashe iya haka kurin yanzu ina kenan ba kiyama kurin cikin mutum ya bar ya ci banza kurin ya kashe banza ya ci duke banza a ba kasan ba hikima haka wake nan yi ta da kiyama ma hikima ce ta Allah an cuce ka bayan da tsaya akwai ran dabu kiyama ya cuce kana kallo ya je kulle shari'a ta ƙarya ya ɗauki wani mai iya magana ya je juye gaskiya ta koma ƙarya ta kai ce ka magana ban da ka iya akwai kiyama shi ne magana kenan Allah a ran nan ba a zaluntar kowa komi kuma ba a ɓata lokaci a jiya ta dawo shari'a ya zo bai zo ba a daga shari'a ya watan kaza inna Allah salihu ta sabu a shari'a Allah ba a zuwa jana shari'a na dawowa ana zuwa na dawowa ha ba ba maganin zuwa dawowa Allah ce Allah mai gaugawar hisabi ne ba ba da lokaci ko ka shi ne an kare kullun yi zai kuran Allah cika mu da imani ci gaba
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب الحناجر كاظمين yace wa anziru yawmal azifa ka ba su ga musu galgadin yawmal azifa al azifa rana mai ta kusa nan kiyama kusa ce idul qulubu ladal hamajil kazimin lokacin da zuciya za ta kawo makogoro nan karin magana ne zuciya na nan hutawa saboda tashi hankalin tsoro sai kada buk buk ka saboda san kada zuciya kada wata bugawa take to ana siffanta maka yanda zuciya yake bugawa kaman ta hutu daga makogoro dak dak dak wa duk wannan wanda ya san wani abin takara ko jarabawa ya san da haka an jarabawa a zo ne examen birebe ne ko baka ne wani abu daban ko na na abin abin na ake na takara an zo an haɗa sakamako duk sakamako aka yi ko shari'a ce aka yi mai jin sakamako na duniya zai take izina to wanda zai san ana haɗa sakamako ko na menene kai dak ka tsoron ka ajiya da ka ko masu abin an kaga masu kallon kokowa eh a san waye zawadi ba dak mutum ya mutum ya rikice ya rikice ko dan balo ne shi ɗaya ya yawo shi daga iya yawo shi ɗaya
Allahu akbar.
dan wata magana na nawa ita ce dan wallahi duk mai lamarin irin wannan wasanni ko ba wani ko kokowa haɓura bai da haɓura bai da wata shankali kuma tansiyon da wata barka rabe tansiyon za ka yana ba tansiyon kullum domin yau yau in kunci gobe akwai wata ka haya tsari ya kake buk ka tsoro ka aje kwanan shi kenan kuma ta tsaci shi kuma yan wani babu da wama ba wanda bai ci kullum yanci dole ka ci a cikin wata shi ɗan adam bai bai jimrewa jiji kullum yau aiki yanzu kullum abu ana gaba kuma kana ƙara jiji kana ƙarsa abun da za ka mana koram guda shi kenan haka ka zube koram wallahi duk mai harkar wasa ka zo duk mai harkar wasa mai sai sai ga wani zaka bai rutsuwa kuma da watan sai kuma idan ka dan wani yau ta mai bugu guda ma kun ka mutu aban za ku wallahi duk mai harkar wasa bai da watan sai tashi hankalin zuciya buga zuciya ga daga daga tana bugawa baka amma kai yau kai mun na gurin ka bakin ciki ina didi ko ba tan sai me a wani talaka hankali duk ɗan wasa wallah duk yin kula ke duk kanyinta duk ɗan kokowa ne duk wataran wataran ya wani yau ka ka hon ciki gobe ka bakin ciki tana jibi babu lada yace kenan wannan ka ba su labarin ga musu galgadi da rana ta kusa lokacin da zukata suka baki mu kogoro kazimin saboda bakin cikin wannan rana Allah ya ci a wannan rana kuwa mal zalimin min hamim wala shafi'in ba ba a ran nan wani azalimi ba wani masoyin shi ta sau wani mai ceto mai ceto haka nan kurin a babu wani anan ba aboka ba aboka kurin sada ta gaskiya nan Allah kurin eh ci gaba يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور wallahi kaji والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
ya alam ha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur shi wa Allah ya san wani munafikin ido kaɗan hanga kana kallon sata kallo ta huce ƙarfin fito ta juyo da haka haka Hmm. haka ne a taka mana wajen ya kallon da kallon da ta juyo da kenan Allah ya san munafuki ido Eh, iya kallon haram a fakaice kuma Allah ya san wa matu kufi sudur abinda kirji ya koye kafin ka aikata ma Allah san me a zuciyarka dan haka wallahu yaqdi bil haqq shi mai kirin ne mai shari'a ga mun kiyama mai shari'a ya san komai ba ka aikata ma abinda ke ma zuciyarka ya sani kuma Allah shi ke hukunci na gaskiya wanda zai da'una min duni la qadun bi shay' duk wani abu da ke bata na ba Allah ba ba mu yi hukuncin komai inna Allah huwa sami'ul basir Allah shine mai ji kuma da bayan shi kuma mai gani yana ji yana gani Allah ce gaba
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب نعم أولم يسيروا في الأرض نالا yana jan hankalinmu bayan amam labarin da ya ga wunin kiyama Ala- shin wai mutane ba su yi ba bulaguro suka yawo a cikin ƙasa na buɗe ido fa yanzuru kaifa kana aqibatu ladina min qablihim su je su ga yaya ƙarshen al'ummomi da aka yi kafin su in me kake ji na tsiya na kafurci an yi wasu kafin kai ta ka ɗauki ayan izina kan ka ga yaya suka yaya suka ƙare tsakaninsu da Allah yaya Allah ya da su wa'annan suka huce Allah ce kanukum ashaddu minhum quwwatan wa asana fil ard suka huce sun yi bala'in ƙarfin sun yi Allah barin ada san mudawa wa asaran fil ard haka raye ƙasa gina ƙasa sun yi ku wani zai mamaki ka je ka idan ka kaga yadda gidajen adawa yake a yau sama shekara dubu uku nan kusa iya kana gani a tele a haram na masar pyramid wanda har yau dici gaban da aka yi ilimin kimiyya a yau har yau ana bincike ta wata hanya fir'aun da jama'a shi suka yi pyramid har yau har yau ana nema ya suka yi Kuma an ce har yau kuma a duniya babu gini mai ƙarfi shi mai aminci shi sai daga amurkawa suna sa hoton pyramid a cikin dola don ƙarfi shi wannan al'ummar shekarar dubunne baya abin suka tunani ta wata hanya aka yi wani abin a saitin shi a tsawon shi lokacin babu wani giri kuma tsawon girin ya wuce gaya a cikin piramid akwai birgi ɗaya birgi ɗaya ne mulmula ɗaya su take akwai mai taku turoton birgi ne kan biyu haka kuma suka ta yi a seti guda zan kalli piramid ilimi ne ba kalmar ilimi ba sannan na da jefar ilimi na musamman har yau ana bincike ya za a yi ya suka yi shi amma da an yi suka wata cigaba ta yi taku nan dai Allah ce ke nan dai an halakar da wasu ƙarhin sun yi ku rayu ƙasa sun yi ku amma da suka ma Allah ɓanna suka saka ma Allah fa akhadhum wallahu bi dhunubihim Allah ya kama su da laifin da suka yi wani tsawa wani iska wani ruwa wani ƙasa ta buya faɗa haka Allah ta da su Allah ya ce ya kama su da laifin su wa ma kana lahum min Allah min waq lokacin da azabar Allah ta zuwa babu wani wanda ya kiyaye masa azabar Allah wanda suka higa ina ga kai duk kai ta kanka Allah ya ce wannan abin da ya wakana kan su Allah Allah bai tarmta kowa ba me ya kai suka haka Allah halakar da su zalika bi annahum kanat ta'ti rusulun bil bayyinat masu ma manzanni aka aka musu inda aka aka muku manzanni sun je musu ko da manzan shi wani manzannin sun je da shi ba hannu ban za ku rinji ne annabin Allah ne duk manzannin Allah Allah yana ba manzanni ayoyi iri iri mu'jiza iri da take tabbatar cewa wannan daga Allah yake shi mu'jiza Allah ba manzanni mu'jiza abin da ya saba ma hankalin ya saba wani wani bai iya yi ba Allah ba sai Allah ya bayyana a hannun wani kenan shine bayyana shine ayal kenan lalle mu manzanni ne daga Allah in ummi ne gare ka ilimin ne tsahi ne baka irin nasu lokacin ka sadaka wannan ɗayan aikin Allah ne kenan sun je musu da hujjoji da suke tabbatar cewa su manzannin Allah ne amma fa kafaru suka ce an ki suka butulce suka kiya ba ƙarshe fa hazamullah Allah ya kama su duk abin suka mallaka ina domin shi Allah qawiyyu shadidul qab Allah mai tsananin ƙarfi ne ba mai gagarin shi kuma mai tsananin hukuma ne in ya kama ya gama da su ya Allah ce gaba
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب na'am an wa wannan hikimar Allah muna cikin magana ta yanda Allah ya yi da mutanen banza nan ana ba annabi tasliya ana ba annabi hakuri mana kai da mu kai ta da hankalin shi irin adawa da cika su yake gani ana gaya mai ai al'ummomi shi ya ji kuma su ma izina ce su ji kahin su ayi wasuwa yanzu bayan wani labarin sai Allah ya tsamo wani tsakira cikin wa'innan yan farko sai ya tsamo wani tsakira zai ba mu wani abu daga cikin labarin shi shi ne fir'aun Allah ce wala kad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin Allah ce tabbas mun aiko da Musa da ayoyi da hujja karara cewa manzo ne daga Allah abu ne a fili cewa Musa manzo ne daga Allah yace far'a far'auna قد علمت ماذا هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر يتي فرعون قد علمت كاسن سري فرعون wannan ayoyin daga Allah sai kun shiga daga ce ka sani sai aya ce daga Allah ba na Allah ce wajahadu biha wasu kalmata anfusum zulmun uluwa da ce wajahadu biha sun yi musu aya Allah ce amma ce wasu kalmata anfusum a rai sun san gaskiya annabi Allah kun shiga daga ce kun ai gardama da gaskiya da kurin da ba da gaskiya gani amma a ransu sun san gaskiya ce sarai in suka yarda mulkin shi ya faɗi mulkin su ya faɗi shugabancin su ya faɗi kamar za ka samu a yau da yawa masu adawa da sunna wallahi a karan kansu sun sun sare gaskiya ce inda za ka bayyana su geyi ka hira su Allah ya tabbata min arzikin suna kan gaskiya wallahi suna geyi ne ba saman jama'a ba wallahi ɗaya akwai cikin yan uwa ɗaya cikin masu adawa da suna a nan garin babban yan adawa na nan garin sun je biko gidan shi sai abokin nashi ya shiga ciki wajen matata shi ya suna hira da shi a kowa a cikin a zaure suka ce wa malam ka sani ce ka sani ba su da gima ba su da gima ce wallah ba su da gima ba su da gici wallah ya ce yanzu ne mutanen sun mutanen zan yin zala wannan mai da yin zala mai da musu ya ce yanzu ya agaice ka unguwa ka je wa'azi ce malam akwai mutanen unguwa mana a goge su wa za a garce shi wa'azi unguwa a ce mai wa akwai yin zala a goge musu Allah kuma ya je ya goge su ya goge ya suna ya musu ƙariya musu sharri don ya ɓata ala suna don cin ma guri biyan bukatar da garce shi wallah da bakin shi ke hudu sai mai lan yin zala babu lan haka ne kuma amma an zo kan jama'a ka hausa ma jama'a mutanen banza ne da zaka zaka zaka zaka za zai bata gaskiya bata sunna kan zamu gani a gaba da bata mai gaskiya aikin mutanen banza ne zamu gani zamu gani a gaban sha zamu gani a gaban sha kenan mutane da yawa su san gaskiya sare amma kun suna rigima ne da ya ku bayi a kai su zai a baro amma ofan a tsakanin su ba su da mai a kan su sun san kare gaskiya ce wallahi ana kunna haka ne gaskiya yace mun aiko da Musa da ayoyi da hujja ƙarara ila fir'auna wa haman zuwa ga fir'auna da hamana wa qaru da qaru wa'annan tsagiru guda uku a duniya ba ya kamar su ba babu wani shugaba a duniya wanda ke tsaganci fir'auna duk duniya babu wani bahari wani bahari da ke hamana iyakin fadanci fadanci ne na mugu na shigantaka za ka mahamana wani irin masu kwashe jaka kisa kisa a cikin kisa akwai abin tasiriya abin dariya ne ko fir'aun da hamana ne wata kisa jawab ba don wani ta tafi da annabi sai ba yau abin da ka san wannan labarin ƙarya ne ne wai fir'auna wata mace dan ta mutu kai tana dabba akuya akuya ta mutu akuya ta mutu bata komai yau na akuya sai ta zo gidan fir'auna ta gaya ma Allah akwai ta bata kowa ya akwai akwai ta fara ta ce da ta zo ta zo kowa amana kowa me ka yake ta ce duniya ba da komai ya wannan akuya kuma ta mutu shi na zo wajen ubangiji ya raya mai ta sai fir'aun ya mana ce mata ke fir'aun iya can iya iya hama ra- iya iya wajen halittar halittar rakumi iya can iya halittar rakumi ba ya rabu da akuya yake na kiran ta akuya iya can iya iya halittar rakumi iya can iya ina halittar rakumi sai dan wata akuya kamata ta sai da sai da ku akuya bata sai can iya hama iya ta rakumi kera mana akuya ai ai ba ba kare ba ba kare ba har mana ne wai wai cikin rike cikin sacewa wai sai daga ba fir'auna zai wuto amma sai fir'auna ka sa abin da aka yi wata tsohuwa ta zo nan wai akwai ta mun ta zo a raya maka na ce kana can kana halittar da ku na ba ka da ta yi ta ce haba hama na ayin da ka sama irin gudun shawin halittar da ku da ka gani ita ya ce fir'auna kuma su karya ana wata mana a samu da ake baka da bana ita su karya samu da ake karya fir'auna ita ta karya gari su ga daga kisa ce kisa ce daga daga wata ake kisa kuna ta ce kina a takaice take nan tsagera in dai wace waziri ne baka mahamana kuma duk wani mai kuɗi tsagera baka man ƙaru bangaren sarauta fir'auna tsageru ne guda uku fir'auna wajen mulki ƙaurin wajen wadanci hamana wajen wadanci shi kuma ƙarun wajen dukiya don duniya hayo ba kamar shi ba da yawan dukiyar shi an ce kiloluwa ma da tunu bi wasu ba kiloluwa ma ba zan dukiya ba magana kiloluwa kattahin kattahin وآتيناه من القرآن إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة haka gobe Allah ya ce wa tana wa tana mana kunuz Allah ya ce mun bashi kunuz mangazoji na dukiya man mafatihu la kanu usuba ulquwa wanda kiluluwan kadai kaya ne na doka ga katta katta eh masu karfi kuma kinan kiluluwan kunan kun ba abin da mangaza ta kuli kuli shinkafa da gujiya ba kanu ne kanu ne kace wani dukiya ta kuli kuli shinkafa da da hatsi da dawa ba ita bace ba dukiya ce sun dukiya kilulu wanda kudu aka ce sun kai wannan yau kayan ƙatta ne shi ne kai wajen dukiya ba kamar shi kuma ga tsagiranci da yamma Allah da annabi Allah Musa da salam to alhamdu da Allah ya ce mun aika Musa zu- da ayoyinmu karara da hujja karara ce annabin Allah ne zuwa ga Fir'auna da Hamana da Qarun amma amsa su faqalu sahirun kadhab suka ce ai Musa matsahi ne ko makareci ne to me Allah ce gaba
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Allah ce falamma ja'ahum bil haqq min indina lokacin da Musa ya zo da gaskiya wannan Allah ke yin magana lokacin da Musa ya zo da gaskiya daga wajenmu da Allah ya kushi qalu qutulu sai suka ce yanzu qutulu abana alladina amanu ma'ahu a kashe ɗiyan duk wanda ya imani da Musa ku kashe ɗiyan in shi shawararsu duk ɗiyan a kashe wasu ta hayo na sa'ahun kuma ku raya mana ku bar ɗiya mata in wa a nan ka san darasi hikimar Allah yadda Allah ke jaraba bayi mun karanta kisa Musa Allah Fir'aun in Allah subhanahu wata'ala ya ce ya shirya ma banu Isra'il wata baiwa da zai musu zai musu ya ma ‘ya'yansu, amma za su samu jarrabawa. Ka ji bi ɗan wanda Allah mun jarrabawa, wannan magana da Allah zai ce su kashe ɗayan masu imani, ku tuna tanwar ko Musa ka yi aiko shi. Fir'aun yake kishin ɗayan mutane ɗayan banu Isra'il, ya kashe ɗaya maza ya bar ɗaya mata. Yayyayyay abin da ya kashe ya kashe, abin da Allah ya niyya bai wasa ba. aka ahe Musa kuma Allah ya ba shi renon Musa da kanshi
yake biyan uwan Musa kudin shayarwa Musa ɗan gata a gidan shi yanzu wannan ɓanna da ya yi, kuma ita ce zai sake midowa duk wanda imani a kama a kashe iya maza duk yanzu a kashe iya maza a baɗiya mata wannan jarabawa ce sun wa musa jaji musa kayan ka zo an cutar da mu bayan ka zo abin yawa musa ce musu kuwa haƙuri ƙasa ta allah ce iya ba ga wanda yake so kuwa haƙuri zabiru kun kun ma kai jaraba ce allah wata jaraba ce musu ƙarshe ya ba su duke fir'aun daga ƙasar da komi da mulkin gaba da ko ƙarshe ko to shi haka allah yake jarabawa shi gaba yi masu imani a wancan zamanin su ne ba su ne musulmi su ne tare annaban Allah a wancan zamanin wani jaraba Allah ya Musa Fir'auna ba da umarnin cewa a kashe iya maza a bar iya mata kuma umarnin ne da bai dan adawa ba wata kai assembly ayi ayi ayi bote ba dan adawa ce bai da ba kun ayi da kun yi zai kun ku kashe ku kashe zai ita ku kashe iya maza ku bar iya mata Allah ya ce o ma kada kafirin illa fi dalal wannan kulli mai fir'auna ke yi neman ɓadda gaskiya ya ba mutane barazana ta imani ta abin ya bayyana Allah ce duk kullun da suke duk kawuli kullun da zai yakan addinin Allah a banza yake a banza eh a banza a banza kai bai fa'ida komai yace jin haka yanzu an bar umarni a kashe iya maza na masu imani a bar iya mata ko ba ta tsaya gare ba ba ta tsaya ba ga su masu imanin ba me yace gaba
wa qala fir'aun zaruni aqtul musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum inni akhafu an yubaddila dinakum aw an يظهر في الأرض الفساد نعم وقال فرعون ذروني أقتل موسى suka ba da imam magana ba yi su a musan kanshi ce ku bar ni kai ku bar ni kashe musa ku bar ni kashe shi kurin ya sha mala kashe shi kurin sai kamta wanda kuma kashe shi kurin wani da urabo ya kira ubangiji nashi ba ta yara ubangiji ba ya kira ubangiji nashi zan kashe shi kurin kun wai za ka ji fir'aun yake cewa inni akhafu an yubaddila dinakum kaji wai fir'aun yake cewa domin iya magana da jama'a eh iya jama'a magana da yan ƙasa ina tsoro ha Musa zai canza muku addininku Musa wai zai canza muku zai bata addini wa sifa Musa zai bata addini a wani yanzu filatu fasadi ko ko zai kawo ɓanna zai ɓata ƙasa zai ɓata ƙasa raba kan jama'a fir'auna ke wannan magana ga musa ga annabin allah musa da salam wata an iya tsoro a ɓata musu addininsu yamma dan allah dan allah me bambancin wannan da masu adawa da ahlu sunna da allah ne wani wallahi duk malamin da ke ada suna wallahi ya sani tsare kurin wadda ce da kun faɗa kun da gaskiya kurin wannan wallahi ya sassa da to an wayo in wadda Allah shine cewa ku gane ba daya kaddara yau fafuroma shi kashin ka wuce ko fafuroma kashin da ne da ne da ka wuce ba ko kamar shi fafuroma ka wuce number 1 sai ce jama'a musulmi muna kiran ku ku walaka ku gurike qur'anin ku da annabin ku cikin ku zage shi ya shiga daka sai ku rike qur'anin ku sunna annabin ku ku rike su da kyau Allah mai zai shi to me ahli sunna suke kaddara da ka da su dai kiran ahli sunna din da suke ayi qur'ani da sunna kuma su ba da ra'ayi ba ala fahmu salaf salih qur'anin da sunna yanda magabata sahabbai ibn su yanda suka yi mi shine kina da sunna ba mu da littafi namu ko wani uwaye mu ko kakanninmu riƙe littafin kakanninmu ko uwaye mu ko gana mu ko gana gumi gana wane ne a ko na bin taimiya ba mu da ba dogara illa qur'ani da sunna kuma su ma kan fa'intar magabata na kwarai mu aqidim alsa jama'a ibnu taimiya ko wani abdurrahman ko mutane ne malamai ne suna dai suna kuskure suna dai suna kuskure mu wajen ba annaba bane ba zai littayi ibnu taimiya ko a mai raddi nan kuskure ne abin da ɗan ɗariƙa babu wani magana babu na ɗariƙa ta abin shi wuce kuma haka ne kurum in mai mulki ƙarya ma yake ya ce daidai ne ƙarya ma yake ya ce daidai ne ba mulki ba ƙarya ma zai ce daidai ne aba da da mulki ma da da mulki ne ma ƙarya zai shi ko da kallon a tele da abubuwan sadarwa da mutum ya yi magana irin kahuci cewa annabi ya kaza ko shehu ya kaza ƙarya ƙarya za ta samu duk hankali a wani da da ta amma shiri ne da ce kana ji da kana kallon kace bakariya ce ya ga malamin naka hudu ko ya ga Allah ko Allah ya zo sai kaza ko annabi ya zo ya annabi kaza ka shirya ba ko ma ya ma Allah ana daga sanin suna ta yi don haka kenan wannan halin mutane ne sai kullun ga batacce wai shi dan yayi wasa ko da an wasu na yi ne dan mabiyawa ayi wasa da hankalinsu cewa wannan ba ta muku addinin ku zai yi sai wata shekara ta kai fir'auna wa sai da wani abu da ake a yanzu sai ce Musa gashi an zo karara an kure Fir'auna an kawo aya Fir'auna ya zuba da gudu ya komo ba hujja ya ce wa Musa kuma bal qurunul ula wa Musa naji uwayen mu dan farko mai matsayin su an suka ce an ce bal malam malam kawure ko sai suka maka magana uwar ka tanu Fir'auna mishi ma kai ce ce Musa ga mu mai matsayin ɗan warko Musa ya gane sharri shi yace ilmu inda rabbi da suke nan ba suke cika haure da 'yan wutan da ko kunji kunji kunjiwa ya musa ya ce a a 'yan warko me lamarinsu allah ya sani ni yanzu da ku nake a malamin wani maganin malamin bakanin gudu wayan mu da ku muke magana ne malamin malamin malamin malamin ma ya huce ba ruwan da shi mun san mun san uzurin shi ba da ku ake ku koma qur'ani da sunna qur'an shine qur'an a koma qur'ani da sunna a bar ai kon waye kowa ya taɓa Allah manzon Allah abin mai kanshi shi ne kira halin sunna to me layin amma talle suke sun yi da bayan Allah da ƙarya cewa an suna bisa annabi wa shari'a shi abin ga haka ba kuma rashin kunya akwai rashin kunya ba wala an bar rashin kunya ba dan Allah da wasa ga mutane mutane suka ce suna annabi ya ishe su ba su da wani ba su da wani shehu ya annabi gaba da baya wa amma wanda ya rike wani shehu ba shi matsayin annabi kusan annabi ma ko shi zai ce kai baka san annabi to haka fir'auna ya wasa da hankalin mutane haka da ta fasaka baka mu fa dawo wala ta fasaka baka mu ya wasa da hankalin mutane shi su ma da yawa malaman bid'a haka suke wasa da hankalin bayan Allah a yaudare su ahli sunna wasu kaza su annabi su annabi wasu uwaye kare banza yau uwaye ai ai babu dukkan ga sunna iya uwaye ne suka uwaye shi kun kayya uwaye ga duka ne ba ga duka yamin da uwaye mu na imani a gida in yaro goma ne bakwai biyar ahli sunna sauran gargajiya ta kaga wannan sai wannan da ga uwaye ka je ka riba da ga ya aiki ka ba hira ba ka je ka rayuwa ahli sunna cikin wadda uwayen su to haka fita wannan kare to shi ma fir'aun haka yace musu yace inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhiru fil ard aw an yuzhiru fil ard fasad ko ko zai ka banna zaman kasa ba ta gari haka nake muku tsoro gawa ya gaya kuta mutanen masar ne Allah ce gaba
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب تنزو موسى عليه السلام ya ji wannan doka daga fir'auna ya kafa jekire ya ba da umarni a kashe ɗiyansu maza a bar mata ko shi ma musa a kashe shi za a kashe shi musa da bari ya kai shi shi ne koma ga Allah ya ce wa ƙala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni kullu mutakabbir Allah musa ya ce ina neman kariya tsari da ubangiji na ubangiji su masu masu mai jajan abin ya yawa musa shi ina neman kariya da ubangiji na ubangijin min kullu mutakabbir dukkan wani mai girman kai don fir'auna girman kai ne kin gaskiya ne ya gano komi kun shiga ta kaci shine girman ka daga dukkan mai girman kai a saman ƙasa wanda bai imani da lahira Allah kamar Allah ya kira ina man kai tsari a wajen Allah haka Musa kurin ya koma ga Allah ya wakana
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
an wannan magana ta fir'auna ya yi ta hada a cikin jama'a shi don zai dekire na aka da musamman na shugaba to a wurin a hada fir'auna akwai wani bawan Allah mai imani Allah ce wa ƙala rajul mu'min min ali fir'auna rajul mu'min min ali fir'auna mu'min mutum ne mai imani amma daga cikin ibadawa mutanen fir'auna yake yanzu iya kallo da ya ɓoye imanin shi to yanzu ya ga za a ɓanna yan wannan yana karantar da mu duk inda kake duk inda kake za ka taimakon addini in kana da imanin kirki baka narkewa ko ya karantar da kai mutum yakan iya shiga ana isa mutumin kwarai a cikin daular banza sa mutumin kwarai amma gwamnatin banza ne a zalimi ne to kai da Allah sa kana cikin wannan al'umma kaka bari a zalunci kurin ka cika more ka sha da a yi da kai kurin in hatta kama kana ciki ga matsayinka wannan bawan Allah iya cikin wani fir'auna shi aka zama ne amma yau fir'auna ya wani da kiri mummuna za a kashe ɗiya mata ɗiya maza a bar ɗiya maza kai musan maza a kashe shi yanzu ya ga wannan bawan Allah ba magana a yi shuru ba magana a kyali shi ne wannan bawan Allah mai imani Allah ce wa kalu mu'minu min al-fir'auna wani mutum mu'mini daga cikin mutanen fir'auna wani bawan Allah ya kutumu imana iya da imani Allah ce amma yana oye imanin ba san ba aqida shi ba sa aqida shi ba yanzu a fakaice dai nasiha ga fir'auna yaga shi ne ke cewa ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shi yanzu fir'aun za ku kashe mutum kurin don ya ce Allah ne ubangijin shi kurin ya kashe shi duk da ya san fir'aun ta shi ma Allah ne ko to me ya laihin shi wani bawon Allah mai cayi Allah ne ubangijin shi ba cayi Allah ne ubangijin shi kuma wannan magana da ya gaya muku ta cewa Allah ne ubangijin shi wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo da hujjoji hujja karara kuma ya ce min rabbikum kaji kenan an Allah bane wa ji ya ya har bude wuta har bude wuta ya zo muku da ai hujjoji karara daga ubangiji yace to wannan abin me abin rigima hal a kashe shi yace wa in yaku kadiban fa ala yakadibu ku bari shi in abin da wadi ƙarya ce babu ƙarya shi ta shawa ne matsala wa buga zaka ba bugo ba zaki me abin kisa in ƙarya ma yake ƙarya shi ta shawa wa in yako sadika in wa abin da yake faɗi kuma gaskiya ce ya sukun ba adal da zai kuma za ku gani ku ku ya ji gani ko a yi jira a gani ma a yi muku alƙawarin akwai azaba akwai halaka kun imani to zai tsaya a gani in abin da yake in ƙarya ce shi ta shawa in kuma gaskiya ce za ku ga abin da yake gaya muku ya sami amma ku sani fir'auna inna allaha la yahdi man muslimin kadhab Allah bai shirya bai shirya bai sa shi hali duk wani mabandaci mai ƙarya makareci da ƙaryatarwa Allah bai shirya da shi wa Allah bai kaga nan kenan bai samu taimakon Allah tabbas kenan ya wata fir'auna kai shi kaka zama muslimin kadhab ya fir'auna in haka ne halinka to baka cin nasara yanzu mai fir'auna ba da amsa
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ci gaba da wa'azi nake bar fir'auna da yan hada fir'auna jama'a shi dan dan gari ne dan jama'a ne dan cikin gida ne a cikin hada shi ake kuma kinan nan ba su gano ba shi ma ina bangare ma yake har yanzu nasu ne ɗan garinsu ne ƙabilarsu ne ya ce ya kawo ya jama'a ta nan kamar zaman mai nasiha ne ga jama'a shi bai samu na bai samu jama'a shi mummuna kuma haka ne ya ce ya kawo ya mutane na lakumul mulku yau zalin fitarar a yau dai kun gaji ku kuke da mulki ku kuke mulkin duniya ƙasa sama ku kuke mulki abin da gwada ma Allah ba ku mulki jama'a ta ya ce yanzu wannan abin da muke da shi ne mulki a saman ƙasa fa man yansuruna min ba'si la in ja'ana in Allah zai aiko da bala'i waye zai kare mu dinnan iya jin hankalin su fir'auna ba Allah bane kuma Allah in ya kawo fir'auna bai karewa kuma shi ma ya da da'ana shi ma fir'auna ya da ya da fir'auna bai gadama bai gadama bai gadama ba bai gadama bai gadama fir'auna yace waye zai kare mana bala'in Allah azaba din ta zo mana shi dai fir'auna bai ce ƙarya ji haka bane ba amma yake ce qala qala fir'aun ma urikum illa ma ara ni wa wani shine ra'ayi na kur ina ga muku ra'ayi na ne abin da wani shine kur abin da ya kamata a yi wa ma hadikum illa sabila illa sabila shakajiwa ni abin da nake gani ne ni kuma ina shi da kun ina ga muku ne hanya ta gaskiya hanya shari'a kenan shi iya shari'a da su ne hanya ta kware eh a kashe Musa a kashe Jamada kuma wannan shi ne a rike addinin gargajiya haka a gada ku rike addinin ku bata muku addinin wannan shi ne abin da nake gane muku kuma ina ga ni ba na sa ka wata hanya sai hanyar shari'a a dai ga abin gada ko to me ya gaba وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد kasara na ga haƙuri a saka sama insha Allah Allah ka yi insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh